شهادة ومن
kaga a kan zan lambar ko ne kace ka ce ina mutuwa ban mutu ba wannan لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan uwa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu a wannan lokaci na gabatar da amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna subdu hudu ga wata na zulhijja hijira shekara 1441 wanda ya dace da biyar da 25 ga wata na bakwai shekara 2020 Allah mana jagoranci an wa za a iya kira lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka bismillah ar-rahman نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah shiga ta mana wannan wani ban Allah ne ke tambaya a game da game da abin da ya shafi layya ya ce iya da rago guda kuma ga mamashi ma'aikin shi ga baban shi da rai kenan wai daga cikin su waye kamata waye zai ba layya rago guda ne
to a wannan masala mun sha bayani akan ta yanwa masalar rago guda ga uwa ga uba ga kai asali yanwa abu na ibada idan Allah ya dora ma bawa baligi wani abu na ibada layyace haji ne menene kai da Allah ya dora ma abin kai ne hurkon wajibi da kamata kai wannan ibada wanda Allah bai ba Allah bai dora mishi ba to amma mas'ala ta layya bata da matsala saboda ai shar'anta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta iyalai guda da kai da babanka da babanka da kanninka gaba daya rago guda na iya iso gida guda fami guda na haka yana ba wani matsala ko mika ka samu matsala baba zan ba baba zan ba koren rago guda an haka yanka a gidan gaba daya ya sunan layya amma gida guda ya yi kenan haka ba matsala kenan kan ma ka ware ko ka samu matsala wajen rabon kurin ka sha rago a yanka na layi ne namu ne gaba da baba shikenan
na mana sai shi kuma wani ke tambaya cewa matar shi ta- ta aihu ranar juma'a da ta- da ta gaba domin jiya kuma sai zaman to kuma gashi juma'a mai zama za a yi za a yi sallah wai layyar iya da rago guda wai yaya zai wai layyar zai yi ko kuma a'a sunan zai yi? wanne zai kamata ya yi wanne zai yi to yan wa takaice mas'alar ga suna ga layya da farko dai kamar da ya faɗi ta ayu juma'a sati mai zawa suna ga layya to duk da yan wani maganin malamai na suna da layya wajibcin layya ba wajibi ce ba gaskiyar magana suna yana da ƙarhin gaske bayan magana ƙarhin wajibci da aka ɗora ma yanka ma yaron ka suna kuma ga abu na mutunci da wannan abin yakan kai ga suka ga aibanta yaron da ba a yankawa ba kuma alhali ga abin yankawar kuma shi aka fara aiwa haƙƙin yaro ya fara zama kanka ya magana layya na gaskiyar magana ka yanka ma yaranka suna ka yanka mai wannan rago a matsayin suna kuma ba ruwanka da yan tsegumi kai ka yanka ragon karar sallah wace maka layyace ko suna wazai ta bincike ka kai ka da Allah kurum ba ruwan yan tsegumi kai yanka na menene na ku nawa kun nan ka ragona kullun ka yanka mara ragon shi ba ruwanka da yan tsegumi na meye na suna ne na laye ne wannan kullun kamar kai ka dama abin na ibada kullun kai dai ka san ka yanka ma yaran ka rago ka yanka ran layya kaga duka dai an ci nama suna kuma an ci layya kun ba ruwanka tsakaninka da Allah ne kurin haka nan kakka shiga rigimar wannan ta wai suna za ka yi kurin ka yanka mai rago don shi ne farkon abin da zawa a duniya shi fara zama wajibi kanka na da annabi ya sanar iya cewa kullu gulamu murtahin bi aqiqati dukkan yaro an jingina mana wajibi ne ka yanka mai abin yanka haka nan ka kurin ka yanka mai yaro suna kuma lallai ne kurin a shi nama ba wani dogon bayani wallahi alam na'am malam wata baiwar Allah ce take tambaya cewa kamar a game da wata nafila da kuka bada bayan isha'i ake yin raka a hudu tana nema ta ji ya ne falalar ta ita wannan ibada ba wani ba aka tashi ta ta da bayani ba wani ba falalar aka tashi ta mun san falalar ba abinda aka yi bayani raka a hudu ruwaya ta ibn mas'ud aisha abdullahi bin amr bin as ne ruwaya da aka yi guda uku har sai mu kushe suna ma'ana marfu'i cewa raka a hudu bayan sallar isha ko ce za a yi raka a hudu kuma ba tare da salma ba bayan ibn mas'ud haka hudu za a kowace fatiha da sura wannan ka bayyana ka ka bayyana sai manzo Allah ce wanda wannan raka'a biyu bayan sallar isha za a rubuta mai kaman yayi sa adan da tilkadar shine fadalar tasu kaman kayar ka aure adan da tilkadar shine fadalar tasu Allah ta Allah tamke mu malam tambayar ta biyu tana cewa kamar a kuma ayi ta a gida shine na'am yawa tambayar ta biyu take cewa a salatar tasbih wai idan kayi tasbihi na karshe wanda za ka ɗan zama ka tashi ka meƙe wurin zama mai wawan irin zama ne mutum zai za a yi jinsu istira zama a kan ƙawa ta hagun irin zama aka ta yi farko da kan manci akwai hanya mun tambaya kuma tana da cikin abubuwa na yau da kullum mace ce ta yi sallah ta ce bayan ta ƙare ta kashin dabba a jikinta wani dabba akuya ce to amsa cewa yan uwa so da ka san matsala mutum ya ce ya arwala ta gwalolo na rana ta ka wutsari shi wutsari ko kashi da yake bata arwala wanda ya fito daga jikinka ne taka kashi ko taka wutsari bai bata arwala ya dai najasa ce wajibi ka wanke kayan kai sallah na haka yana misali duk ka taka kashi ko wutsari har bakin gwiwa ko abin da ake bukata ko an ka huto ka wanke gaba daya a sa a wanke an ka wanke gaba daya arwala ka tana nan ba irin ta yi taɓa kashi ko tsari balle gwalalo bai bata arwalla mai arwalla sai dai a wanke kunun a sallah in kai ne kai kashin ko tsarin ki bata arwalla kuma dangane da maganar kashin akwai yan uwa duka dabbar da aka ce namanta tun daga raƙumi saniya ce bangaren akuya ne rago ne duk dabbar da aka ce namanta kashinta da wutsarinta ba najasa ba ne kana iya sallah cikin garken awakai kana yi sallah cikin garken ta makai ragunan kana yi sallah a ciki ba tafin komi sallah ka tayi kaga garken sa ne anan ga kashi ga wutsari a matsakakku ne wanda kana sallah a cikin su garken raƙon mashin ba dan mun gaza ba da annabi ya ce mazan na shiga nuci garken su amma kina takaice dan kashin rago tumkiya dan akuya akuya raƙumi saniya kan ma ka damu duk dabba da aka ce naman ta kashin ta tsakakake ne sai dai in abincin ta ne najasa sun za ta kiran kashin ya zama najasa kenan na wata an gane Allah wa Allah na'am to malam sai wata bayar Allah ita kuma take da tambaya kamar haka tace mace ce take da ɗa wanda ta samu ba ta hanyar aure ba guda ɗaya sannan kuma tana da wasu ƴaƴan daban wai idan ta rasu wai ya ne wajen maganar abin da ya shahi gadon ta uwa da ɗa na arme da ba na arme daɗiyanta ne gado bai canzawa dan shi ma ai uba abin da ke gima uba dan babu shari'a tsakanin arman ne a wajen su sai ka ce bai gadon uba an ba arme amma ita uwa ai danta ne da arme ba arme matsayin danta yake ta haka ne yanda kowane daya ci gado iyanta da masu uba na shari'a haka shi ma mara uba zai ci gado kamar kowa gadon su daidai ne ba wani wanda yi wani wajen gadon wasu
na'am to sai wani ya bugo waya shi kuma yana cewa a wannan lokacin da muke ciki gashi juma'a ta kasance rana ce ta idi wai shine ke tambaya cewa kuma ya ji wasu suna cewa idan kai ɗaya ya ɗauke ma ɗayan wai hadisi ne ko kuma a'a maganganu ne na mutane kawai haka to an akwai ruwaya cikin sunan abi dawud haka sunan sadaka ibn majah hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallah ta idi ta dace da ranar juma'a sai ce to mu da yanzu idi ya gamu idi biya haɗu ko idi ya gamu da juma'a wanda yake so ya dawo wanda bai zo ma babu lahi zuwa juma'a ya ce amma za mu sallah wannan mu jami'una ce za mu sallah ke ana tsaye da sallar juma'a zawwa ce ba wajibi ba ta haka kenan maganar zawwa ita ce ba wajibi ba muka je ba ba ta kalahi na kenan da kashi mana kai hadisi ne ba ra'i ba fiqi bace ba hadisi cikin suna bi dawo da ina ga bin maja haka Imam Nasa'i ne dai ruwa ta tabbata kan haka eh na'am to sai shi kuma wani shi kuma yake tambaya game da dai abin da ya shahi idi yace wai shi zuwa idi din nan wajibi ne ko mustahabbi ne
zuwa idi a shar'ance iya zaman wajibi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ruwa bukhari ko musulun ya yi umarni a hudda mata da yara hatta da mata masu haila kenan akan haka duk abin da yake na maganar zuwa idi ne idan an ce mace hamin haila ta huta sama addu'a musulmi kenan ina ga wadda bata haila haka namiji haka mace kowa annabi umarni a hudu su gaba daya mata ce tsahi da budurwoyi haka na annasan sunna idi wajibi ne wajibi ne idi ka doka wani musabi ne sai dai mutum bai halinta ya ga sai magana kodin wajibi ne a yi kokarin zuwa idi ka yi wasa da shi na'am
malam wani ba Allah ne yake tambaya ce yana da 'ya'yan shi guda biyar haka sai suka yi kudi kudi suka yi tukaro tukaro suka saya mishi layya wai in yi layyar ta yi koko a a wannan baban aka ba gudunmuwa ya sai rago layyar ta ta gidan gaba daya tunda gidan ne famin ce guda gama haɗin gwiwa ne aka aka sa baba layya layyar su ta yi insha Allah
to sai wani shi kuma yake tambaya cewa mutumin ne ya sallaci raka'a biyu ya zai gyara ta
to yan uwa mas'alar sallama daga raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata bukhari kuma muslim da ruwa ta inganta wata ran ya sallaci sallah na gal asar ce a wata ruwaya ya raka'a biyu sai salamci ya tashi ya bar wuri ya shiga har shiga gida mata ruwaya ya nisa da wurin sallar sai aka shiga maganganu a an rage sallah ta koma biyu wasu ka ce a mancewa yi ana da tattaunawa a nan sai akwai zuludin ya samu kuzari ya samu kuraj karhin gwiwar zawa ya zo ce ya rasulallah wai an rage sallah ne ko kamance ne manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ban mance ba kuma ba a rage ba ita kuwa tun da haka jihar sallallahu to kamancan saboda sallah raka'a bi aka yi aka yi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ce mutane wai a sadaka zuladin zuladin bayanan da zuladin hodi yayi gaskiya ma'ana mun rage sallah abi muke sallama kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mance abin da akai anan suka ce na'am wata ruwa suka ishara kai suka ce haka ne ma'ana an mance wani abu abi ka sallama haka ne ce sallah inda an samu wani samun bayani da muku bayani a takaice da kenan ba maganar ragewa kuskure mantuwa ce ya yi salamce har ya bar wurin amma mai aka yi sai taso ya zo ya ci gaba da sallah ya ci kora ka'a biyu tare da sauran sahabbai kuma da ya kare ya sallama sai sujada ba'da salam sujada biyu da ake yi ta gyaran sallah ta kuskure ta bayan sallama bayan sallama ya sujada guda biyu wanda aka ce ma sujada ba'di ma'ana ba'di ba'da salam bayan sallama kaji wanda ya salamce a raka'a sallah ko raka'a biyu ko nace ba cika ba an ka salamce haka zaka yi sai ka tashi ka ciko sauran kuma ka kare kai sallama kai sujada ba'da salam sujada guda biyu wanda ake yi a bayan sallama wannan shine gyaran sallah ta duk wanda salamce sallah bata cika ba ko a raka'a nawa ne wallahu a'lam na'am malam sai wani shi kuma yake tambaya game da alayya yake tambaya game da alayya yana cewa wai wasu ayyubuka ne kamar wanda zai hana mutum ya yi layya da a cikin dabba
layya akwai ayyubu manya wanda samun annabi ce la tajzu udhiya ba sallama ba ta yi bane irin abu hudu annabi jero wanda take ido daya ba dayan sam ido daya bai gani bainu aura ce da wadda take a raja bayan arjuha wadda take da gurguwa wadda take ba tana ƙasa sama gurguncin a hili yake yace da wadda take marida kuma bayan maraduha wadda kaman ta ji gaba na bata lahiya kware ta kwanje mai karshen lahiya da wadda take kuma ta tsuha babu orgo kan ta kwanje mai babu ba bata lahiya talau amma babu ta ta kanjaman mace wannan su annabi wani sunan annabi lalle ba ta yi ba kin wannan shine aibu ne amma akwai aibun da yake aibu ne amma bai hana laye ta yi irin misali wani tautsiya wani dan kunne ya cire mutsiya ta kaza wannan aibu ne wanda bai bata laye laye ta yi amma akwai na ƙasa amma wanda laye ba ta yi ba wannan su ne guda hudu annabi shiru da ido ɗaya da gurgunci bayananne da rashin lahiya bayananna da gurgunci kai da kanjamamawa da take batar bargo sam ana ta kanjame ko da lahiya talau wannan su ne na bas basi ba kina aibin hawa hawa ne ina wata a gani na'am kenan mai wanda kahon shekare inda ya yi ba ko ba kaho sallar tana yi wannan naka ce ma kaho ne kai in yi jini suka ce aibu amma da ya warke tana ana ana iya ana iya layya da dabba wanda kaho ya kare in dai a tana ga cikin wanda tafi kimar giya suna cewa in zama to kahon bai jini kina takaice dai rishin kuma kuma su tambaya ma wai akwai tamakai da ake magana irin na sudan ne kai raguna ne na sudan ba su da kausan ma to suna layya wani kan maka bakan kwala ba wani matsala kaho kaho bai cikin aibu bai cikin aibu suna laye da kyau ake laye tumkiya kuma tumkiya kaho gare ta haka nan rashin kaho ba aibu bane ba abinda ka ce aibu in ya kare iya jini shi ne suke cewa mana bai ba amma ba aibu bane ba haka akwai abin mutane suke cewa aibu ne ba aibu bane ba a ce rago tsuwawun shi ko da dakakke ne ko sun yi kaza tsuwawu bai cikin aibu a layya akwai laye anan anan sarrafa ya yi laye da wani lokaci da dabba da rago wanda yake da daƙiƙe kenan rago da daƙiƙe ya ma da nama ba ba na kasa bace ba yanwa da take ragon da yake iyalaye da kyau eh
na'am sai wasu ko ko in ce wata bayar Allah take tambaya ta ina hukuncin matan aure da suke zama a bisa bakin titi kuma kowa zai wuce iya kallon su bayan haka kuma kamar in baka zauna ba ma a cikin sai su dinga ganin kamar suna ganin suna ganin ba tana tambayar bane hukunci tana so da musu azi ba bai san aibin wannan mata an bai so su kawai matsi ga kan titi ko gida din ga ungo da gidan ga fitina din daga mana sa zama bakin ko gida to akwai fitina akwai tsegumi tsegumi cikin cikin cikin gidajen mutane wannan abin ya samu lalaci ne gaskiya lalaci ne rashin tarbiyya ce rashin jagorancin maza ne kun so mata rashin tarbiyya ce yau ce mace ta hoto ko ko gida tana kallon mai zuwa kai da kawo a yanzu tun gidan wance a yi na wancan tun ga gaban abai ka kasa fitina duk an da ka samu tsegumi anguwa wannan bai halitta gaskiya ga mutum wanda yake masa'ul ya bayar washi ko ya bar matar shi tana irin wannan zama na matsi ga ko gida kuma san abin da yake badawa kowa san sakamakon shi Allah kiyaye a masa nasiha in da kuma nasiha ya masa nasiha in ba nasiha to kowa iyar matar shi shine kuna abin yi ya kuma kake zauna kun kyale su kullum su aibanta taki Allah ya gani ba su biya miki komai kuma su za su halakar da kansu kan yi da mutane da suke yi da aibanta mutane kake tarayya da su cikin wani aikin
to malam eh wannan mai tambaya na farko dai take cewa wai kokonto take ga ga malama ta mai koya mata karatu take cewa wai ya ne za ta sake malama za ta ko kuma yanzu ta to ne na san kokonto da take shine ha na san kokonto da take mai kokonto me kokonto akan aqida kokonto akan imani kokonto akan Allah alam shi dai idan ya tabbata me take koya mata ko tana ga alam ba ta da aqida kyakkyawa ka ta kai ta baruta wannan kuma ta tabbata ta samu wannan da sami ilimi ne ta ma bayanin ga abin take gani ko kin bayanin ga zaka zaka zane nake gani iyawa kuskure ne iyawa na aqida ne wannan gaba kina iya kira ki bayani ga abin da ci gani a wajenta wannan abin iya akwai abin da gani a wajen mutum bai sukan kan karatun shi bai sukan karantarwa shi akwai abin da ke abin da ke sukan karantarwa shi kana dace kenan ki wuri bayanin da kika gani take tsammanin akwai matsala kan shi kai bane hukunci kan haka nan ban san ba me kike ne me kike gani bale ce kije ko kake ji gaskiya sai bayan bayani abin da ci gani a wajenta wanda sai muka shakka kin wallahu alam
to malama wannan suke cewa wai yaro ne gare su sarmeyi yake son arme ke cewa wai sa yi sa mishi komai wai wannan kin shi daya shekarar shi ta fara ce a a jami'a
to mas'alar arme inda suna da muwayin halin da za su da akwai masu irin halin za a riƙe yaron har matar babin zai nami armi domin kuma armi zai lalata tun bai ba gwanda na ƙa'ida ba legal ba da yi wanda yake legal gaskiya ni shawara ta da a bar shi ya je ya aikin banza domin zai ta banza zai mu ka sharan ba kenan kai mas'ul ne akan danka yawuni ne akan akan ka danka ya ga wani magana iya bukata arme ka ce dan iya lise dan iya kai har jami'a fa ai jami'a zama ya zama baligi ya zama hankalin shi gaskiyar magana kunna a taimaka mishi ya zama mutunci ya arman shi kuma ci gaba da karatu haka zai kwanta amma ga gaba kuma shi rawa sha'awar iya ban yan mata ya zama abun suru ya bi nan ya bi nan katin ma bai nutsuwa amma da kamar alamin zai samu nutsuwa kuma ku agaza ku taimaka mishi wajen samun kyakkyawar rayuwa ya yi zama gaskiya ya yi zama mutunci ya yi kare kare mutuncin shi ya kare mutuncin ku gaskiya magana a mai gaskiya amma a taimaka mishi da nan jami'a aka ce ba ba taimako arman zai hada zama da buruskin da ba kullum zakata ba an samu ma kullum haya mai cinye ta kin ya bukata sai a taimaka mishi dai an dai da hali gaskiya a taimaka mishi eh
to sai kuma ba hali ya ba ba halin ko yan basa da hali to da aje aka ce ai kuma ake ma wannan in zai iya yayi hakuri ha Allah sa ida ko turazan ko katar alaikin an wai ce gaskiya shi wa akwai matsala ya dangana kurin baki abinda Allah hore a rawa Allah rawa kai asiri kun amai arman shi ya haidar lalace gaskiya shekarar da ya gaskiya
to sai wannan take tambayar cewa wai idan janaba ta gamu da da haila wai za ta yi wankan janaban ne ta jira haila ta kare kuma ta sake wani wanka ko kuma kawai bari za ta yi sai ta ida haila sai ta yi gaba daya yan wa masa'alar haila gaskiyar magana akwai malamai masu ganin da haila da janaba za a gama a yi wanka guda ko janaba da juma'a wannan fahimta ta wasu malamai da gawata musu to amma gaskiya ban ga fatawa ta sahabi ko da manzo da yawan hukunci amma na ga fatawa ta Abu Qatada al-Ansari cikin sahabbai ne yayi fatawar kowanne za a mai wankan shi misali ya zo gidan ɗan shirar juma'a iya wanka ce dan wankan janaba kake kai da wannan juma'a daban ta wannan kamar cikin tawon minna ake kawo hujja cewa in dai wanka biyu ne kowanne a yi nashi a yi na janaba a yi na haila suna bada misali yanzu misali a zuwa al'asar a yi raka a hudu ce kuma da fatiya da sura a raka a biyu ce irin ɗaya ce siffa ɗaya ce za ka zo ba ka yi ba a zuwa ka zo al'asar ka ce ka yi niyya duka ka yi raka a maka takwas ka yi baiwa ko su ta sun da shi wani abin na ibada biyu kowanne a yi shi a gaskiya kan wannan fatawa abin da ya lahiya yi wuta daga cikin shakka a yi wanka na janaba kuma a yi na haila daban wannan shi ne katse wallah alam misali anan zai yi misali yanzu da janaba ne kai tsaye kuma an kare ba a wanka ba haila ta zo kai tsaye sai a wanka na janaba kuma a jira haila in nata ya kare a yi nata shi ne abin ya kuma wallah alam
malam sai wani ban Allah wata bayar Allah take tambaya cewa tana so a bambance mata bambancin tsakanin wadi da mazi kuma mutum yana iya zuda su kowane
an wa baka san wadi ga mata ba wadi ga maza da san shi mazi ne da mani za a cewa kuma duka da haka bangaren mata akwai wahalar gaskiyar magana a ilimance wajen bambance wani abin guda biyu illa kurin bangaren maza misali shi wadi iya hutawa bayan wutsari an yunkura ake zubo shi mai kabri kamar mani amma ba a mai wanka ba a mai wanka kamar wutsari za a wanke shi don da yawa akwai masu wahalar wanka kan wadi sai ta wanka balle samari to gaskiya kuma akwai masu abin hutawa ban shekara arba'in ko sarma yana iya wadi kurin idan ga ruwa likido mai kabri hori ya hoto bayan wutsari ba sha'awa ba kurin wadi ne kama ka sha wahala shi ba sha'awa kyautarwa shi kuma ni da sha'awa kuma kaɗawa ke ga namiji kaɗawa ke ya kaɗawa na jin daɗin sha'awa shi ne mani wani shi za a ma mani wanka shi kuma mazi iya huta daga ɗan hira ko tunani sha'awa ko namiji ɗan tunani ko hira sai kurin mutum bai shi mutum wani kun ya gan shi ya zubo shi wannan za a wanke dukkan al'aura gaba ɗaya ƙasar sama za a wanke ko ina al'aura da tsuwawu da dukkan al'aura za a wanke gaba ɗaya namiji ne mace ta wanke dukkan al'aurata shi mazi ba a mai wanka yadda a wanke shi gaba ɗaya a wanke al'aura gaba daya ke mace irin tunani wani hira wani shawa tunani da wani wasa ya zubo shi ne ke zuba wannan ba mai wanka sai dai a wanke shi a wanke al'aura gaba daya amma idan mani ne wanda namiji kaɗan wake ko mace ta ji daɗi da daɗi na saduwa kenan babban jin daɗi wannan shi za ta yi mai wanka wanka na janaba ko kuwa mace ta yi mulki ko ta yi mulki ko namiji da bayan mulki sai ga ruwa zubo ko mace ko namiji inda za ka ga bacci ga ruwa zubo a cikin ka kurin mulki ne kai za ka yi wanke za ka yi wanka wanke ka yi wanka na janaba inda mulki ne amma zai yi mutum ya mulki na saduwa da mace ko mace ta yi zaune namiji da ya warka da sahi babu komai a jikin shi wannan babu wanka wata wata mace ta ta ce rasulullahi me matsayin mace idan ta mulki sai ta zara tarma ta ga ruwa zubo kenan sharaɗin yin wanka na janaba bayan mulki ko mace ko namiji sai idan ruwa na sha'awa ya huto bayan mulkin amma ko da an yi mulki aka ga ruwa bai zubo ba a komi haka kuma ba a ga komin ba kamance mulkin amma za da daga barci ya ga jikinka a jike mace ko namiji za a yi wanka wankan janaba wallahu alam
to malam wannan yake tambayar cewa wai mai niyyar layya wani sharaɗa ne kamata ya cika ba wani sharadi kullum dai baligi inda kullum musulmi musulmi ne ko babar gibe na ilaya ko yaro na ilaya ba sai abu ba ya zama ta kudin ka ne ba ba kudi bane na mutane zaka dauka kudin ka ne kuma da niyya ta yi dan Allah kuma ya zama to dabbar ta kai shekara misali raƙumi shekara biyar saniya shekara biyu rago daga wata shida zuwa shekara dan akuya ko akuya rago tumke su wata shida ne wata wata takwas shi ya kalla dai ta wata shida rago ne ko tumke za su ilaya amma akuya ita akuya daga shekara ne da dan akuya abin da ya sama wannan shine abin da shahi sharadi na laya sai magana fi watan idan watan ya kama na zulhijja kuma na mace idan mutum iya so mutumin da yake layya watan zulhijja ya kama ya kame ya taba horce da gashi to na magana aski sai saye ne to nan karshen su malamai suna kawo mata ba su kitso gaskiyar magana ba an ba a nassan hadisin ba kitso annabi a mace kitso ba masu kawo kitso suna kama a ce zuba gashi ne amma in aka ce kitso ma ba a yi kenan namiji zai wasa zai wasa tsaye gashin shi tsaye gashi akwai da yana da haka gaskiyar magana nasin kitso fa'inta ce ta su malamai kuma ko a wanka inda aka za a gurza kai gashi zai zuba a gaskiyar magana kitso bai babu nasi karar na sunna akan ka ai kitso kurin kan taba gashi na san kuma sai ne ko suna magana kan halak ko wanda duka biyu ne ba a yi da wanke warce mutumin da yake ne layya daga shi har iyalan shi ya kame taɓa harce da sai kai da taɓa hurci da maganar gashi ko ina na gaba ko hammata ko na gashin baki da duka dai gashi ka taɓa shi amma maganar kitso gaskiya fahimta ta sama da mai ana gawata musu amma babu nasi karara da ya ce ka a kitso gaskiya wallah wala na'am
Allah shiga ta man sai wani ke tambaya cewa wai ya ji kuna cewa kamar yau hudu da wata ne kuma gashi ana cewa kamar lalladi da saboda ne za a yi
ne zai ban je ba kwamnakin subudu na ji na asusun islamic na kotun kori malamai na majalisar kori sun sanarwa juma'a za ta kama sallah yanzu ka ce wannan jita-jita an ce subudu allawa alam ne dai juma'a na zan yi gaskiya na subudu ko gaskiyar magana haka ne mutane kasa wannan abu na sadarwa mutane da shari'a kawo da tsoho a sa ta yawo shi cikin cikin wannan abu wannan wannan abu na na na zato sosiyo gaskiya shi ta ce gaskiya magana mutane suna kan hayaniya mu dai abin da sani nayi sanarwa da kunne na ta kotun koyo ta malamai ta majalisar malamai cewa wata me aka ce me aka ce juma'a zai kama sallah arfa ranar ranar alhamis kuma ya kama dukkan Nigeria Saudiya Niger gaba da duniya wannan gama an samu haɗin kai za a yi sallah ran juma'a subudu wannan wata jita jita ce ta da zuciyo siyo suke haɗa kula a ƙarya ba saboda in tauto ma da ka hayi ne kun ga mutane gaskiyar magana mu dai muna nan kan juma'a kuma inda subudu an ji ku ji a hanyoyin kawar da labaru na gwamnati ko ku yi magana ba ku ga da ƙarya tana yawo kan mutum mutane ko a kan hayaniya ga mutane gaskiya hadari ne mu dai muna nan kan juma'a Allah alam na'am to sai wani shi wani ba Allah ne yake tambaya game da sallar isha'i ya zo shi wai ya samu raka'a biyu da liman ya zo an yi raka'a biyu wai wai alwalar liman kin ta kare wai ya jawo shi shine ke jawo ya zai to wannan muna magana dai magana yan wa arfa dai arfa ɗaya ce babu ta Najeriya ko Nijar ko ko ta gari ta ɗaya ce arfa arfa dai za a yi arfa ranar alhamis me yin azumin ranar arfa wanda yake da samun kafara ta shekara biyu zai azumci azumin ranar arfa ranar alhamis alhamis mai zuwa ita ce ranar arfa kuma sallan insha Allah juma'a za a yi ta bi iznillah wannan maganar cewa sallah ya samu raka'a an yi raka'a biyu ya zo kuma ya karwar liman ta kare to idan ta kare hijja wannan abubuwan kullum wasa kwalluwa ne duk wannan sahun ba wanda ya da mai ganin kai da kazo daga baya kullum da wasa kwalluwa ne me wasa kwalluwa da ake yi wai yaya za a yi wannan sallah shi wanda ya zo masa buki mu ɗauka masa ƙwallo mu masa ƙwallo wanda ya zo masa buki an bar shi raka'a biyu sai liman ya janyo shi sa shi sallah shi wanda aka sa ba ruwan shi sallah ko zai sallah shi yanda yake zai raka'a biyu in yi raka'a biyu tashi zai yi ku kun mamu aka ku sallah ta cika sai ku zamana kuna azkar kuna ta kuna kuna addu'a har liman ya kare sauran sallar shi in ya kare ya sallama ku sallama wannan shine wasu kwalluwar ma san da wahala a ce mutum ya zo duk wannan sahun gaba daya ya zo gaba masa buki a sahun za a janyo shi to in ma an janyo ka ne kai masa buki da aka janyo aka sa wurin liman a rula tawarware za ka sala kaman kai ɗaya ne raka biyu ta barka za ka kawo raka a biyu ka zamana ka yi zaman tahiya ka tashi su da su ta ƙare ya su zamana suna tahiya suna addu'a kai idan ka ci ko raka aka biyu kai salama sai salama wannan shine abin da ya kamata a yi ga wanda ya samu wannan hali
ta malamin sai yalwa take tambacewa wai rukun bakin na azumin nan na rukun baki da ake yi wai daga an zo daga idi ana iya cin abinci ko kuma dole wai sai an yi jiran naman laye wanda suka cage mishi ko an wada hukuri wannan wannan kama kan azumi ba azumi bane ba babu azumin ranar layya kame baki sunan shi imsaka ne yadda a azumi aka sunanta kayan ajiyar ana so ka ci abinci shi kuma alayya ana so sunna ce kakka ci abinci kakka karya sai bayan ka taso daga idi to ba azumi ne ba ka taso daga idi ba ka samu mai yanka rago ba za ka jira azumi za ka yi wani kana yi inda rago ya samu kuma shi ma akwai ruwa da ta kawo hara da anta ruwa ba ta hadisin iya da bai inganta hadisin hadisin bai inganta ba wanda ya kawo ya ka hara da anta kana jira mahauci yanka maka ka ci anta ya ka wani wani lokaci ma to gaskiya magana inda dama a ci naman layyar amma ba ba ka samu hauci ba ka ci burodin ga kurin ko alaka da kwasan ka kurin ka ci karya in dai dawo daga idi in dai an bayan idi kurin an baka dama ka ci kurin sunnar da take sunnar ba cin nama ba da kare ba ka a ce an dawo daga idi shine magana inda hali a harcin naman layya ka shi magana kenan wallahi ala
to malama ne yake son wai mai bayani kan sallar kasaro
bayani mai akanta an ga ce kasar ce mai kasar rage sallah asali muna a zuhar raka a hudu la'asar raka a hudu isha raka a hudu asuba da man biyu ce ba rage ta magaraba da man uku ce ba rage uku ba ta koma biyu kai wanda ake ma kasar sallah uku ce a zuhur la'asar isha su ne a balagoro ake suke koma biyu sai a fatiha da sura duka raka a biyu shi a sallama ta kare shi da kasar an rage ke shi kasar rage wanda aka rage sallah wannan kuma duk wanda yake bulaguro ne mai sunan bulaguro annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaide ba shi kilo kaza wasu malamai sun kaide amma annabi sallallahu ya bulaguro in kasar kilo 20 fasa yi uku ya kasar sallah mun sai bin abin takwas shi gaskiya ya tabbata annabi ya bulaguro kasar kilo inda yake bulaguro ne mai sunan bulaguro zai kasar sallah ko da kilo nawa ne da haka kenan in dai bulaguro ne aka huta kuma ka ce ba da gida ai wanda ce maka an nemi wani ne kasar ba ban hutu ba da ne kasar da gida ko baka hutu ba da ne kasar in dai kana cikin bulaguro sallah ta kama ko na ka abi ce yanzu a gidan zaka sallah ka ce nan sallah zaman gida a baka ko to shi ma bulaguro kai tsaye kana bulaguro sallaka azhur la'asar isha sun koma raka'a biyu maimakon hudu in ka bar limamin mazaunin gida kana bulaguro ka samu limamin akwai limamin a garin ko a wurin da kake baka ci alimar sallah banda bin liman dan yana balaguro a a sunna sai ka bi limamin kai dan balaguro ayi sallar da kai kuma ka cika sallah irin ta liman haka ke sunna Allah taimake mu amin malam sai wani shi kuma yake tambaya game da shafa'i ne yayi da yayi wutiri sai barci kwashe shi wai bai farka ba har da lokacin sallar asuba da ya tashi kuma sallar asuba ce akai wai ya zai zai iya yin ramar shafa'i ya ya wutiri kai kuma da rakatai alfajir dan akwai lokaci makara yana iya yi amma in ya tashi liman har sallah da ya tsaya ya bar sallah saboda saboda turi sai ya je bi liman mun da tabbata bayan sallama liman ana iya rakatar fajar da za'i ita ce za ba sallama liman sai sake wuri ya sallah ta rakatar fajar eh na'am
to malamin ke tambaya cewa wai sallar la'asar ce ya mance to eh bai tuna ba sai lokacin la'asar wai la'asar kin zai bi ya yi ko kuma ya zai menene sallar la'asar ce ya mance sai a lokacin isha to za a fara sallar isha'i ya ce to wai wacce ce zai yi ba hara ba sai ya je sallar shi tallar asar sai zo kuma hal asar to kuma ci da kuma sai zo ya sallar wannan tashi tallar asar tallar asar kuma zo ya sallar sallar isha tun ba hara ba
to sai wanda yake tambaye wanda ake wankan janaba wata ke
na
wai tambaya ke waya ake wankan janaba kullum za a zo da ruwa mai sunan ruwa ko a sahani ko a daro ko a so ko a famfo duk ɗin ko abin da aka sa kurin kai siffa wankan kurin niyya wankan janaba bai bukata wani wani karatu da wani musamman kurin idan aka tan koya maka niyya ita kuma niyya ake zuciya ne ko dan kai kudurta niyya wankan janaba ko kika niyya wankan janaba kurin za a ɗauko ruwa a fara wanke hannu bakin wuyan hannu aka wanke hannu bakin fawanye bakin wuyan hannu ba a sa hannu cikin makayi sunna ce sai an ba a sa hannu a cikin makayi sai an wanke hannun bakin fawanye bakin wuyan hannu to wannan sunna ce ta tabbatar da yin haka wanke hannu bakin wuyan hannu kahin a sa cikin makayi amma wai sawar wasu na cewa idan mutum wani janaba ko a yatsa shi ta shiga cikin randa ruwa lalace ko a tulu ba haka bane bai bata ruwa sai dai in akwai najasa a jikin hannunka ta bata ruwan kuma haka na amma sunna ce ana so kayan a sa hannu cikin makayi a wanke hannun bakin fonyi bakin wuyan hannu a wanke hannun su uku ya ɗauko ruwa a wanke al'aura aka wanke al'aura da kyau ta wanku da kyau in yi so kuma ana so don gudun musu matsala taba al'aura a wanke daga cibiya zuwa gwiwa da ba ka taba al'aura ka ba in ka kare wannan ya zo a yi arwala irin arwala ta sallah cikakka bayan shi kuma a ɗauko ruwa a zuba a ka a wanke kai su uku da kyau kuma a yi ƙasa inda ba wanke cikin arwala ya a wanke tun daga sama har ƙasa bangaren dama bangaren hagun gaba daya ala kulli halin in dai an yi wannan niyya ka kwarta niyya wankan jaraba diyan da kai in dai ruwa gama cikin tun daga sama har ƙasa ko ina tun daga ka ka wanke ko ina da ruwa da famfo ne da sahani ne da dadda kuma sai ruwan wankan sahani wai sahani ko da kasko ne ko da daro ne ko famfo na tsewon tsugunni in dai ka gaban cikin gaba ɗaya da ruwa gaba tun sama ƙasa wacce sifa ta lalata ta yi amma an kai gaba ɗaya ma an dai kai niyya kurin wankan janaba ya yi sai a je a sallah bai bukata wani abu ke da wannan shine kurin wankan janaba a takaice kuma abin da ya samu malami a je a zamana a yi bayanin dalla dalla dan ƙarin ilimi da yin bayanin abin a san abin dalla dalla na'am malamin ba Allah ne ke tambaya game da kasar ya ce kamar shi dan kasuwa ne iya zuwa kamar subdu ko kuma tan ya ce to kuma kullum wai he ta yin kasar game da tunda kullum he ta yi
shi yanda a gida kullum aka kasar raka hudu a zuwar latar isha haka abu lagoro in ta kama kasar a haka sharanta abu lagoro a yi biyu a zuwar latar da isha a gida a yi hudu haka sunna tsananta sabai sun taba shekara guda a wuri suna kasan sallah shekara suka suna wuri guda ma suka kasan sallah shekara guda watanni suke yi ba ba kai gaje ka dawo gidan ma wata ranka kasar wata ranka cika a takaice dai magana yawan bulagoro bai canza hukuncin kasaro kullum kace bala kai duroba ne da kuma sasu durobi ne ko duroba ne kai in a gida ta kama ka kai hudu a bulagoro biyu in a bulagoron akwai limami mazamni sai ka bi shi ku sallah ka hudu din tashi wannan shine kullun sunna kaka ba kanka wahala wajen cewa akai kana ina ne kana ina ne ko ina kake ko kullum na mulaguro ne baka na ka ce baka baka wannan karanta mashi malamin nan mai mai kokontan nan malamin nan wai ta wurin malam wai ta ce in ta san baki wurin ta san bakaken to kuma wurin wasulla ne take da wannan kin take take kokontan ni ina ga tana da dan masaniya kaɗan kuma malama ce idan har kin gano akwai na ƙasa ga malamin kai karanta da ke da kuskure ko malamar ki sake makaranta ki je inda kika tabbatar da garanti za ka wani karatu ka je ki da kuskure kashe mene kin ga akwai matsala ki sake makaranta ki kaura ki je inda yake da makaranta wadda take da malamin iya saka cikakken ilimi zai koya miki shine kun abin yi ba hankalin ke kwanta ba malam wani ke tambaya ta addu'a ta bude sallah yace idan mutum bai iya ba waya zai
ai sai a koya ba kuma ba ba cikin farilla ko sharadi sai a ji misali ga alkuntuwa subhanaka allahumma bihamdik tabaraka sumuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk ta isa amma kai bai koya hankali ma ba ta babu sallah kuma wannan ga kamata mu tsaya Allah kai mu darasin gobe insha Allah na bayan kare goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh